wanda ya fara shi ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman bin Affan yayin da babban malami imam malam bukari malami zai gabatar mana da muhadara wanda insha Allah ta'ala za mu ji ainihin maudu'in daga baki malam bukari ma'aruf ne kamar da larabawa suke cewa al-ma'rufu la yu'arraf sananne ba a ƙoƙarin sanarwa ba a ƙoƙarin sanar da shi in kai ƙoƙarin sanar da shi kai sai ka ɓata amma a bari a ji daga bakin shi shi wane ne larabawa suna cewa ta kallon lina alfa manta yi magana don mu san kai wane to insha Allah ta'ala malam zai gabatar da muhadarar sa ne awa guda ce insha Allah sannan bayan muhadara akwai tambayoyi wanda ba su wuce minti goma ba sai kuma minti biyar biyar na jawabai akwai jawabi na shugaban kwamitin masallaci sannan sai jawabi na shugaban kwamitin matasa mai gayya ne aiki wanda ya gayyato wannan tawaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ma malam jagora Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimta abin da zai karantar da mu fara tafaddal shaykh ma'zuran mashkura
wannan da ka ji shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الفادواء وأن يمتشي نال هدي يو منا يمتشن أسبب ذرا لهدي درينينا شلق وطن شوال يرمن ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة تنزل ديار دريئكو دا أربعين ديار daidai da sha uku ne za ku magana Allah faɗin jiyo daidai da sha uku ga watan afrilu shekarar dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya mun sadu a wannan masallaci ne albarka masallacin Usman ibn Affan da ke wannan gari na unguwar bawa saminaka a ƙaramin hukumar lere Allah ta'ala ya ƙara wannan masallaci albarka da masu gudanar da shi da limamin wannan masallaci Sheikh Rabi' Darul Hadith Allah ya ƙara mishi lafiya da dukkanin sauran shugabanni wannan wannan masallaci mun hada wannan munasaba ne domin gabatar da abin da ya shafi ainihin wato muhadara ta goran sallah takin wannan zama namu shine haƙoƙin iyaye akan 'ya'ya da haƙoƙin ‘ya'ya a kan iyaye. Lafazin haƙƙi wani abu ne wanda mun riga mun sani ma'aruf da kulli. Idan ka ce ma abu haƙƙi ne, ana nufin wani nauyi ne na musamman wanda kake da buƙatar ka isar da shi zuwa ga wanda aka jibinta maka al'amarinsa. Don haka shi yasa sai a ce, haƙƙi ne a kanka ka bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da ka haɗa shi a wurin da kowa a wurin bauta ba. Ma'ana kaɗi ta Allah da bauta haƙƙi nawa? Haƙƙi ne na Allah. Shi kuma haƙƙinka kai a kan Allah shine kada Allah ya azabtar da kai in baka hada shi da kowa a wurin bauta ba mun gane wannan ko kamar yadda bata hadisi Mu'adh dan Jabal Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda ya ku yan uwa mu sani musulunci addini ne mai tsari kuma dukkanin risala da Allah ya aiko annabawa da manzanni da su dukkanin su iri ɗaya ne sun yi tarayya a wasu ɓangarori sun kuma rarraba a wasu ɓangarori. Amma ina tabbatar muku duk wani usul na rayuwa, na biyayya ga iyaye, na kulawa da ‘ya'ya, na kyautatawa maƙota, kyautatawa iyaye, kyautatawa ainihin wato rayuwa gaba ɗayanta usul ne wanda duk shari'o'i sun tarayya a kai. Akwai ayatu huququl ashara akwai ayatu huququs sabi ashara duka qur'ani akwai wafayil ashir duka suna cikin qur'ani mai girma a wuri na farko asofin nisa Allah ta'ala yana cewa wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili والجار بالقربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم kaga waɗannan Allah ta'ala ke cewa ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada shi da kowa a wurin bauta mun samu nawa mun samu nawa wa bil walidayni ihsana wa bil qurba iyaye a kyautata musu daga nan sai ƴan uwa dangi makusanta واليتامى في مرايو والمساكين سواء تلكاوى وابن السبيل متى فيه أكثر دا والجار بالقربى da makocinka wanda kuke da kusanci na jini tsakanin kai da shi wal jari junubi da makwabcinka wanda ba ku da haɗi na jini amma ba ku da zumunta amma kuna da kusanci na gida wurin zama da shi wasa'id bil jambi wasu malamai kace da matakka wacce kuke kwana daki daya ko kuma da abokin tafiya da ku haɗu shi a mota ko a wurin zama ko a wurin aiki a ƙarshe sai Allah ya tawabi ni sabiri sai waɗanda yake matafi sai wa ma malakat aymanu kun ga wannan dukkanin shari'o'in Allah fi tare akan wannan idan muka koma baya a suratul baqara Allah ta'ala ya fara cewa وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وقولوا للناس حسنا kun ga anan ma kace an yi wa banu Isra'il alƙawari Allah ya rika tsakanin shi da su cewa kada su bauta wa kowa sai Allah iyaye kuma su kyautata musu kaga daga kan Yahudawa, Kiristoci duka ya shafe su. Sannan zabura littafin da Allah ya ba annabi Dawud duka waɗannan saƙonni akwai su a ciki. Ina fata mun gane wannan. Ka ci gaba ka koma ka je suratul an'am. Akwai alwasayil ashir goma ta manzon Allah. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabi Muhammad ya gaya mana. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أشيد أسوك تهو إن كرن تامك أبن ألا يهرم تامك أكمك نفركو ألا تشركوا به شيئا كدك هذا أشيد قوة أو رمبوتا وبالوالدين إحسانا قبل إياه كتوت تامس ولا تقتلوا أولادكم من إملاق كدك كشيء آيانك سبور جنس ورنك لوشي nahnu narzuqukum wa iyyahum muke azurta ku ku iyayen su ma ƴaƴan muke azurta su wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan kada ku kusanci alfasha mummunan aiki wacce ta bayyana a fili da wacce ta boye wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe wata rai da Allah ya haramta a kashe ta sai da wani haƙƙi na musulunci ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون من سامي نوا من سامي بيار ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده من سامنا شدة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى من سامنا شقص وبعهد الله أوفوا من سامنا ترى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون kaga wannan mun samu guda nawa guda goma waɗannan shari'o'i gaba daya dukkan wata al'umma da ka sani a duniya Allah subhanahu wataala ya umarce ta da irin wannan kyautayin tsakaninta da mutane da mu'amal da ke tsakanin iyaye da ƴan uwa da sauran marayu da sauran ma'abuta haƙƙi idan muka koma suratul isra Allah sai ya ƙara kawo waɗannan jimillar shari'o'in ya fara cewa annabi Muhammad la taj'al ma Allah ilahan akhara fataq'ud mazmuman maqdula tauhidi kenan ko aka ara mai ta wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana kun ga mun samu biyu kenan ko to su ma iyayen sai aka fara fada maka imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma ko imma ya bulughanni indaka al-kibar ahaduhuma aw tikra'a aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid lahumā janāḥa adh-dhulli min ar-raḥmah wa qur rabbi irhamhumā kamā rabbayānī ذلك ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا في شبكة وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان من ربه كفورا جمال التوتافة إن أنزو ذنك نيمان تيمكو وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا أنزو ذاك بادا باك دعبا بادا وكتل الله أيها قري والله ما أنسى مهلي آدم داو كيف فإما جانا كتكوتها abu na gaba shine kada kai ruwa wala taj'al yadaka maghlulatan ila umqika wala tabsuqha kullal baghi fataq'uda maluman mahsura an gama da wannan sai Allah ta'ala ya kawo su abubuwa masu alaka da juna yace wala taqtulu auladakum me khashyata illaq nahnu narzuquhum wa iyyakum kun ga can narzuqukum wa iyyahum nan narzuquhum وإياكم التي إن قتلهم كان خطأا كبيرا بيان قام والناقة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن haka Allah ya dinga bayani an gama haƙin marayu aka zo kan maganan ainihin wato cika mudu wa awful kayla idza kiltum waznu bil qisṭati al mustaqim dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila aka ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu kullu dhalika kullu ulai kana anhu aka ce kuma wala tamshi fil ardi marahan إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا kaga waɗannan shari'o'i gaba ɗayansu an yi tarayya a kansu don haka a ce ba al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bane kaɗai ka fara shar'anta mata wannan kusan ma yana daga cikin ɗabi'a irin ta ɗan adam dalili shi ne zaga turawa suna irin wannan kyautatawa su ba da kuɗi na foundation kaza su taimakawa gajiyayyu taimakawa talakawa wannan kusan wata ɗabi'a ce fitara ce da Allah ya halitta dan adam a tare da ita sai dai idan yanayin fitar ya gurɓace sai dai idan yayi ne idan ya lalace Allah ta'ala ya datar da mu to ban sani ba dama na ce ina zan baku zabi da ba za mu fara mu fara da haƙƙin iyayen ko mu fara da haƙƙin yaya na'am haƙƙin yaya yafi ɗayan da mafana da muhimmanci ba zai shigo ciki yawa
daga sama zuwa ƙasa wai ƴaƴan ne a sama iyayen ne a ƙasa na wajen hidima ke domin ka yarda al'amuru ilaiki ya shi Allah ya fara cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum alaikum
wa qulu hannatu malamin suka ce wannan shine umarnin farko da ya fara zuwa kafin waɗancan na wasan insani bi walidayhi ihsana haka malamin suka faɗa akwai littafin huququ al-islamiyya littafin babban malami Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shafiqi hafizahullah ta'ala da yake wannan bayanan ya dai kaito muka ganin malamai da yawa akai amma bari mu fara magana akan haƙƙin iyaye akan suwa yaya alqur'ani mai girma cike ce da waɗannan bayanai jama'a su iyaye ko ba a ce maka kyautata musu ba kai ka san cewa a ɗabi'ance ya kamata ya zama akwai wani mutunci da kyautai tsakanin kai da su me yasa su iyayen nan su suka samar da kai daga babu da kai innan babu ne haka ne suka je suka nemi kuɗi suka nemi aure aka ba su auren suka auro mahaifiyarka da cinta da shanta da kulawa da sutura da wurin zama da tarbiyya da komai yana kan suwa ne yana kan su hatta wajen abin da ya shafi jima'i ai ana shan wahala ko ana wahala sai an wahala ke samun da ba ni zo na kawai shi kadai idan yayi aure ya bata ainihin wato shinkafa ta ce buhu uku a ce da daya zai yiwu ba zai yiwu ba mun gane karatun shi yasa manzo Allah yake cewa idan ya zauna tsakanin ainihin wato a gabobinta guda hudu sannan ya wahalar da ita duk wanda zai wahalar da wani shi ma sai yayi ne sai ya wahala ka taba gani masu faɗa guda biyu an ce ɗaya shi ne shawu ya ɗaya ba ruwan shi tsayuwa kowa sai ya ji to su iyayen nan su suka samar da mu daga babu Allah ne asali mahaliccin mu amma babu wani ɗan da zai samu sai ta waɗannan hanyoyi bayan samuwarka an haife ka iyayen nan su ne nan ran da mahaifiyarka tana laulayi shi uba yana ɗaukan nauyin ciki ne a ƙwalwar shi. Ita uwa tana ɗaukar shi ne a ciki. Duk inda ka je kana tunanin ya matan nan fa tana ciki. Ya me zan sa mata wanda za ta ji daɗi? In ba ta iya kwanciya a gado ya zan sa mata ƴar tabarma ko wani yini za ta kwanciyar hankali za ta samu kwanciyar hankali ta samu sauƙi. In ba lafiya ya zan kai ta asibiti a je a yi kanin a je a yi kaza duk wannan akan ka yake. Ka kai na kana ɗaukar shawarwa ne. da tunani ita kuma tana ɗaukar nata ina a ciki tare ake ɗauka tare ake haihuwa idan aka samu wannan yanayin mahaifinka ya dinga tarbiyyanka uwarka mahaifinka ta haife ka aka zo tana kuka kai ma kana kuka jama'a kuma suna yin suna murna cewa an same ka bayan wasu 'yan mintoci ta huta sai ta ce ina ɗana kuka ya ƙare sai farin ciki yanzu kuma ta ɗauke ka baka san komai ba kana mamman da baki kana neman abinci ta baka nono ka sha wani lokaci babu nono a ce aje a nemo abinci aje a nemo dabino a yi tahaniki aje a nemo kaza duk wannan ɗawainiyar dan ana yi dan kai ka rayu inda ta ga dama bayan an haife ka sai a zo da kai kawai sai ta yi tsalle ta faɗo a kanka za ka rayu dan kar ragargajewa zai shi kenan an gama da kai amma ba ta haka ba ta zaɓi ta kula da kai mahaifinka ya zaɓi ya kula da kai wani lokaci haka za ka ta cikin dare ba tas ba as kai ta tsanin dare ihu kana ta yin bacci musamman a kwanakin farko na haihuwa a taɓa ciki a taɓa kunni a haska a leƙa a ce ba fa abin da ke damun yaron nan kawai har uwan da mahaifin suna zillimin dare yayi ana tunanin to yau ko za mu yi bacci haka za ka dinga yi ana renanka ana kulawa da kai tsawon zamani a matsayinka na ɗa tun ba ka iya gane komai ka fara ganewa tun ba ka iya cin abinci ka fara ci nonon mahaifiyarka shine abincinka jikinta nan ne filin wasanka ka yi mata kashi ka yi fitsari baka san inda kake ba ta wanke maka ta wanke ka ta gyara ka ana sanyi ta zauna a waje ta ɗauko bargo ta lullube ka a sa ma kayan sanyi saboda kar sanyi ya buge ka kamar yadda wani ke so ahabbun nasi li ummi wa man bir ruhi tafdini fa kam min lailatin qamat ala mahadi tughannini takhafu alayya min bardin wa min harrin fatahmini yace wanda nafi kauna a cikin mutane ce mahaifiyata ita ce nan ta dinga ainihin wato ceto na da ranta ya so da yawa da daddare sai ta tashi ta dauke ni akan bargo tana mun waka tana mun wasanni tana jiye mun tsoron sanyi ya same ni tana kuma jin tsoron zafi ya same ni ya kona ni kowane yanayi ba za ta bari cutar da ni ba to a wannan yanayin zaka taso haka fara wayo haka fara iya magana haka fara iya tafiya haka fara zama mutum haka fara iya magana abubuwa iri iri tun daga lokacin haihuwarka har zuwa lokacin nan in an ci iyayenka ne in an sha iyayenka ne an ma tufafi iyayenka ne komai suke ma za a wayi gari kaga yau uba ya kasa yi wa kansa dinki amma zai wasu wa ƴaƴansa burinsa dai kada su wulaƙanta kada su wufinta amma tsakaninmu da Allah ƴaƴa nawa ne yau suke iya wa iyayensu dinki an yi shiru ko ma'ana da wahala ila wani ma sallarin ta wuce bai wahifin shi ba saboda yana ganin kori yana da wadata ko kuma yana ganin ai ya wuce yayin wannan kayan sallah shi kam yanzu jiran mutuwa yake muna jira ne kawai dan karasa dan abin da ya bari mu shiga do ko kuwa shi ba ruwan shi magana addu'a ba ruwan shi da neman albarka ba ruwan shi da neman Allah ta'ala ya kalli abin da ya shi ma dan sa in ya taso ya maka ba ruwan shi da wannan Allah ka yafi mana bayan wannan jama'a idan muka duba wannan wahalhalu gaba daya sun yi yawa da yawa to sai Allah ya ɗebi wasu haƙoƙi ya ɗaura wa ɗa na iyayensa dole ya kula wa iyaye da waɗannan haƙoƙin nasu wannan haƙƙin nasu in bai ba su ba ba zai taɓa jin ƙanshin gidan aljanna ba Allah ya sa mun gane dan nasu ne daga bakin annabi Muhammad za mu zo mu ji shi da bambaki daga cikin manyan zunubai waɗanda Allah baya yafewa sai mutum ya tuba akwai sabawa iyaye in kana sabawa iyayenka duk aikin da zaka yi sallolin farillanka nafilanka wallahi Allah baya karba za mu zo mu ji sallar ka a masallaci nanin nanin kai ne nafiloli kai ne kaza kana wahala kanka ne zai wahala waɗannan ababe yanzu suna karɓuwa a wurin Allah me yasa saboda waɗanda suka yi sanadiyyar samuwarka ka fara bitince musu ina kuma ga mahaliccinka mun gane wannan Allah ka samu iya Allah ka samu gyara alqur'ani mai girma sai farin wasici ga yaya to wasiya ba a ce ga da ba sai aka ce wasainal insana abin da yasa da dama yana zuwa ta wannan hanyar da aka saba ne min ummin wa abi an gane wannan ai to Allah sai ya ce maka ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ko ihsana mun yi wasiya ga mutum dan adam ga iyayensa kyautatawa kenan haƙoƙi da yake kan ainihin wato ɗa wanda Allah ya rataya masa na mahaifansa haƙoƙi ne guda nawa haƙoƙi ne guda biyu a wancan ayar da muka ta nisa'i mai Allah ya ce wa abdullah wa la tushriku bihi wa bil walidaini duk haƙƙin da kaji Allah ya hada da na wani kusa da shi to ka san wannan haƙƙi mai girma ne bayan bauta ga Allah mahalicci to babu waɗanda suka fi kowa girman haƙƙi a duniya irin iyaye kuma iyayen nan akwai inda za ka yi musu biyayya a lokacin da suke raye akwai kuma biyayyen da za ka yi musu bayan mutuwarsu wanda in baka yi na bayan mutuwar nasu ba cikamakon biyayen ka bai cika ba har yau zaka je alkiyama da gidiya tare da kai Allah ka sa mu dashi bayan wannan sai Allah ta'ala ya ƙara faɗi a wani wurin ko قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به وبالوالدين إياه guda biyu a kyautata musu ya ƙara maimaitawa a suratul Isra ya ƙara maimaitawa a suratu Al-Ankabut ya ƙara nanatawa a suratul Luqman ya ƙara nanatawa a suratul Ahqaf haka ne kowane wuri waɗannan shin a ce wasayil insana biwalidayhi husna wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun فلا تطعهما إلي مرجعكم جميعا فأنبئكم بما كنتم تعملون وانا كتب ووصينا الإنسان لوالديه حملته أمه وهنا على وهن وبصاله في عامين ثلاثة أن اذكر لي ولوالديك كي الله إيه بنشفه Allah ce ka gode min ni mahaliccinka kuma ka gode wa iyayenka da suka zama sanadiyyar samuwarka sai Allah ce in baka gane ba ilayyal masir gari ne makoma take ma'ana in ka kyautata kyakkyawan sakamako in ka munana mummunan sakamako Allah ka tsare mu wannan Allah ta'ala ya wadabta mana yin biyayya ga iyaye kenan dole musu biyayya kuma an haramta mana saba musu kenan mai samun rabo a duniya mai rabota a duniya shine wanda yake kokarin kulawa da haƙoƙin iyayensa yake sauke nauyin da Allah ya ɗaura masa na iyayensa kamar yadda shaƙi kuma marashin arziki shine wanda ya butulce wa iyayensa Allah ka tsare mu To idan muka dubi haƙoƙin iyaye gaba ɗaya jama'a, za mu gane cewa haƙoƙi ne ƙwaya biyu rak. Ƙwaya biyu kacal, amma suna da rasta. Haƙƙi na farko da iyaye ke da shi, shi ne birruhuma wal ihsanu ilaihima kai musu biyayya sannan ka kyautata musu mun zama haƙƙi nawa ɗaya shi ne abin da Allah ke ta bayyanawa a cikin Qur'ani mai girma ku duba annabawan Allah ne fa annabi Yahya tun yana tsumman goyo Allah ya ce wa salamun alaihi wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu amma kafin nan me Allah ya ce mishi eh wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya mai yawan biyayya ne ga iyayensa kuma bai zamo mai tsaurin kai da taurin kai mai kuma saba wa iyayensa ba saboda wannan Allah ya ce mishi wa salamun alaihi amincin Allah ya tabbata a gare shi tun daga ranar da aka haife shi da ranar da zai mutu da ranar da za a tashi shi a ranar alƙiyama annabi Isa alaihi salam aka haife shi daga uwa ba uba mala'ika ya zo yi busa ruhin Allah Allah ya fito da ruhi daga wurinsa aka busa mata ta ɗauki ciki ta haife shi yana bayani yace ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi ya sanya ni annabi waja'alani mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni mai tarin albarka a duk inda na kasance sai ce wa awsani bis salah ya mu shi da yin sallah والزكاة دبا زكاة ما دمت حيا ما تقر إنا رأي نفت أنغاني أرمي ميتاوى معناه ووصاني دكامي توجه النبي وأوصاني نما تكتي وأوصاني أن أكون برا لوالدي Allah ya mun mutiya in zamto mai yawan da'a da biyayya ga iyayena ga mahaifiyata liwalin ciko walam ya ja'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni zan to jabberi mai tsaurin kai mai sa mai taurin kai mai saba iyaye ba sannan kuma shaqiyan marashin arziki kenan wanda yake saba iyaye ina ga arziki mana babu shi kuma na rantsi muku da Allah babu yadda za a yi mutum ya saba wa iyayensa ya gama duniya lafiya mustahil in ko ka ga mutum ya saba wa iyayensa ya gama da duniya lafiya kai wannan shari ya kai shari malam musibar da zai je ya tarar a lahira wallahi alazim ko kowa sai ya ji tsoron gidanta saboda Allah ya tattara mishi laifin ne saboda ya je ya samu laifin a can ma'ana can ne ya kamata a caka shi da ya kamata amma ina ka dan caka ka a duniya la'alla wannan cakin da za a yi ma Allah ya kaddara ma a dan sami gafaran zunubai a dan sami rajin wani abu la'alla ma ka iya tuba ai ko ko da bayan sun mutu Allah zai karɓi tubanka amma dai wancan haƙƙi nasu yana nan in Allah ya ga dama zai iya biyan iyayenka da wani abin daban kuma Allah ta'ala ya saka aljanna mun gane wannan Allah ka shirye da mu Allah ta'ala a waɗannan ayoyi na suratul Isra yana cewa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan kaga ana maganar ihsani kamar wani yayi tambaya wani irin ihsani iyayen ke bukata sai na kace maka imma ai abin da yasa aka ce ka ihsanin saboda hamalatu ummuhu wahnan ala wahrin mahaifiyar shi ta dauki cikin sarauni bayan rauni za ta ta fama abin da saba ci ba shi ya tsaye ci ba wata ma sai ta yi ta buɗe masai ta kulla masan ta ɗebo ɗiri mala in dai ta buɗe masan ta kafa kanta wannan ɗoyin kashin shi za ta samu kwanciyar hankali ko ba samu akwai wacce za ta dinga cin ƙasa ƙasa da ƙasa za ta dinga ɗiwa tana hambuda a bakin tana bi da ruwa kawai duk saboda kai ba za ta iya mace da dare ba lokacin da suke kai wata shida wata bakwai inda ta saba kwanciya ta juya ta ko'ina ba dama sai dai kullum a rigingini daga gefen nan in ta je asibiti ma ce mata banda kwanciya ta gefen kaza fa yana sa ɗaya zan mai kaza ta ita wahala kenan ka koma ahbab hamalatuhu ummuhu kurhan ta dauke shi a cikin ki da wahala shine mene kurhan ko karhan ba ta san daukan cikin ta dauka ba ta san rainan cikin haka take ji gaba da rainanka cikin wahala da tsanani to bayan an gama wannan an haife ka bayan shekara biyu wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wali walidayka ilayhi al-masir to kaga wannan kai ya isa shi yasa al-sutul quman sai Allah ya ce wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma amma me wa sahibuhuma fi dunya wannan ya nuna ma ko da mahaifinka kafiri ne ko da fasiki ne ko da mashayin giya ne ko da dan caca ne sun shi wa mahaifi wallahi in nema baki sai ya kama ka in dai akan haƙƙinsa nema baki wallahi sai ya kama ka kenan ah uba ba mushriki bane yake kai shirka ina tambaya ne nan misalin da Allah ya ba mu yake magana Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun uban da ba mushriki ba sai ka shirka kenan ana nuna maka ko da kafirai ne ko da mushrikai ne sai dai ba ruwanka biyayya ne naka sai Allah ce wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kai musu kikkiawan zamantakewa da mu'amala a rayuwar duniya wattabi' sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin waɗanda suka dawo zuwa gare mun gane wannan Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara mishi yadda hadisin Imam Bukhari da Muslim yake cewa na tambayi Annabi Muhammad أي العمل أفضل والأيك يشفل له أو تجواير أي العمل أحب إلى الله ويوان أيكي لي ألا يتسو في منذ ألا الصلاة على ميقاتها ينصلى أكلك شنتا قلت ثم أي التي سنن سيمي قال ثم بر الوالدين منذ ألا سنن سيبي يا إياي biyayya ga wani iyaye kaga biyayya ga iyayen nan ya fi sanoni na fila za ka zuna kai ta yi a masallaci da ma fi ƙarfi maka maza je kana idan da sallah ka zo ka same ni kada ka tsaye na fila in ma kai Allah ba zai karɓa ba me yasa haƙƙinsa yana da girma ya fi ƙarfin wani nafila da za ka yi saboda me shi ya fi ƙarfi ai nafila ƙari ne ko amma biye ga iya menene min aujabil wajibat bayan sallar da kai wa Allah sai kuma me sai biyayya gare su ai ai a tare ake to maza ka kama hanya ka je wajen mahaifinka ka je abin da yake maka kai kai Allah ta'ala ya datar da mu wannan ya nuna mana karfin mene biyayya ga iyaye ina fata mun gano jama'a kenan idan muka duba a wannan hadisin an nuna mana cewa biyayya ga iyaye yana daga cikin aiki mafi falala biyayya ga iyaye yana daga cikin ayyukan da Allah ya fi so tsakaninmu da Allah da ni da kai da ku wace irin alaƙa ce take tsakanin kai da mahaifinka tsakaninka da Allah wani alaƙa ne yake tsakanin kai da mahaifiyarka kowanne mai nazari kamar gama karatun ne ya gani wai shin kana ma cikin waɗanda za a ce masu biyayya ga iyayensu kuwa anya tsakaninka da Allah ku nawa ne ya haife ku ku goma ku sha shi ɗaya kun kasa rike shi mahaifiyarku ta haife ku ko hudu ko biyar ita ɗaya kun kasa rike ta anya yau wani ya siyo mai wani ce to ai ai wani ya siyo mai ni gaskiya ba zan ƙara siyo mai ba wani ce rannan fana jini siyo shinkafa a ce wani ya siyo mana ba ma yi ba ma yi yawwa an ka jani shiru ba gaskiya kenan ko na ai kaje ana tuhumar mutum kaje ya shi gum to ba gaskiya ne amma mai gaskiya saurin saurin bayani yake to haka al'amari yake na rayuwa to idan muka duba Allah ta'ala ya nuna mana cewa na farko iyaye suna da wannan haƙƙin na auren na farko shine mene birruhuma wal ihsan ilayhima kai musu biyayya sannan ka kyautata musu wajen zamantakewa daga cikin fa'idojin da za mu samu idan kai wa iyayenka biyayya ka kyauta musu abu na farko Allah ta'ala zai yarda da kai duk lokacin da Allah ya ce mu bawa na yarda da kai wallahi ba za ka ƙara ganin abin da zai bata maka rai ba wallahi daga lokacin ka gama samun rahamar Allah to amma fa ba za ka samu yardan Allah ba sai biyar da iyaye Abdullahi ibn Amr al-Asi Allah ya kara mishi yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ridar rabbi fi ridal walid yardan Allah tana ciki ba fa tana tare ba ba ma aka ce ba fi ridal walidi tana cikin yardan iyaye wa sakhatur rabbi fi sakhati ar-rabb fushin iyaye kuma yana cikin fushin Allah ne da zarar mahaifinka kuma ya fika tafi shi da kai kashi da cikin Allah malamai suka ce gwara Allah ya ce maka zai maka azaba da ya kasance a cikin fushinsa gwara Allah ya ce zai maka azaba wanda ya kaza yana da azaba da a ce Allah ya fushi da kai dan fa idan Allah ya fushi da kai duk wani farmato da zaka yi ya Allah gafarta mu ku kallon ka ba zai ba wallahi ba zai kalle duk rahmar Allah ba zai kalle ka ba ba zai tsarkake ka ba ba zai ma kula da kai ba mala'iku ko za su tafe ka yi wuta da kai mana duk jibgar ka mana azaba iri iri an dinga gana ma kenan in kai ihu ka ce ya ubangiji na tuba ko kallon ka ba zai ba saboda ya riga ya yi fushi da kai fushin Allah musiba ne shi yasa annabi Muhammad yake neman tsarin Allah da fushinsa Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatika وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك shi sa da yawa daga cikin magabata an wani musiba ya same su ce a'udhu billahi min sakhatillah ina neman tsarin Allah daga fushin Allah ina neman Allah daga fushin sa domin da zaran Allah ya fushi da bawa shikenan al'amari ya gama lalacewa to ka duba aka ce fushin Allah yana cikin fushin wane iyaye yardan Allah yana cin me to ai ba da labari wani ɗan aljanna sun shiga aljanna miski ne ma kuma ai an samu dini ma ko amma Allah sai ce da yan aljanna ba na yi muku ƙari ba Allah wani ƙari za a yi mana qad an'amtana wa an'amtana wa an'amtana Allah kai mana ni'ima kai mana ni'ima kai mana ƙari wasu ni'ima za mu nema sai Allah ce uhilla alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada daga yau na saukar muku da yarda ta ba zan ƙara yin fushi da ku ba har abada wannan ya fi shiga aljannan dadi ka gane babu ranar fita ma na fihi abadan ta tabbata mana Allah ka samu nafi kamar yadda an kai maganar fushin Allah duk wanda kaji Allah ya fushi da shi malam ba zai gama duniya lafiya ba shi yasa Yahuda ba su zama lafiya duribat alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر الله تعالى يكي شوى منيني ومنيني وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يطلبهم سوى العذاب صبر بشين الله هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل كذا الأمر يلالش والله ما لم فشن الله مصيباني كما يري يردن الله نئما شوى تبابك متى shi yasa ka ji duk dan banzan da ya zagi sahabin annabi sunan shi arni Allah zai ce radiyallahu anhum ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا كفاية القرفي أبدا ما مكان انفتاح في كاش القرياني أسمي كذا أسمي كذا وهيك ai a a ai sun guda wurin yaki to sun guda wurin yaki sai ne Allahn da aka waya ce ya yafe. Koko, kai ne naka. Innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama tazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allah. Allah yake fa ya yafe laifin ba zai ƙara tuhumar laifin ba. Dan afuwa aka yi musu afuwa kuwa za a share laifin bayan an gafarta maka kuma a littafin ka ne hisabi babu shi. Allah zai share shi gaba ɗaya. To waye kai? Eh, to ka gane wannan alamu ne cewa mutum ya zama da ki. Mutum ya zama da huɗa mala. Sun halarci badar. An ce dukkanin ‘yan badar Allah ta'ala ya yi ya yi tsinkaye a kansa ya ce ku ji na gafar ku duk abin da kuka dama na gafarta mu. Amma duk da haka sai ka ga ɗan banza zai ce maka ai wane a yayin da
Shakakke ne a duniya.
Waje sabon ma, ji sabon ma a sun yi rabbe hutu ‘yan tsirari ba. Sai su maka daji, sai su wane ne, wasu ‘yan tsirari suka ana girgi. Mu kuma su sabon manzo Allah ya tun daga ya farko sanar ƙarshen su Allah ya jira. Wa ya faɗa? Allah ne. In ka ce ga wani ƙarya ne, sai mu cika a wata ayar. Kuma wani annabi. Allah ka tsare mana imanin mu. Abu na biyu, wannan hadisin Imam Tirmidhi ya fitar da shi. Imam Albani ya inganta shi. Abu na biyu jama'a, biyayya ga iyaye yana daga cikin ɗabi'u na annabawa da salihan bayi. Idan kana so Allah ta'ala ya sanya ka daga cikin masu ɗabi'u na annabawa da salihan bayi, to ka biyayya ga iyayenka. Allah ya faɗi game da annabi Haya, wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Annabi Isa wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran in baka son ka zama shaqi malam ka biyayya ga iyayenka shi yasa duk wanda baya biyayya ga iyayensa bai bai tausayi shi yasa wani hadisi ne mutum miri annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wala yunza'u rahmatu illa min shaqi ba a cire tausayi daga zuciyar wani mutum sai ya shaqi marashin arziki wanda bai da arziki shine kai ake cire tausayi daga cikin zuciyarsa Allah ta'ala ka tsare abu na uku daga cikin fa'idojin zaka samu in kama iyayenka biyayya kai kyautata musu ainihin wato akwai ƙoƙarin bin shari'ar Allah. Shi ko Allah idan kai masa biyayya, ka bi shi sau da ƙafa me zai maka? Shigar da ke aljanna, zai yarda da kai, haka ne? Zai kuma tsaye da ka daga mene? Azabarsa. Mun gane wannan? Abu na hudu, daga cikin waɗannan jama'a, zai sa kai ma lokacin da Allah zai sa ka sami ɗa a waye gari ɗan kai maka biyayya kwarai ana hikaita wani bawan Allah suna zuwa gona da mahaifinsa mahaifinsa ya ce kama aikin da muyi in ya ga ya wuce mahaifinsa ya ce kawai baba gaskiya ina aba ya za yi ni na in yi kunya kaza kai kana kaza a zo a raba ko a zo a raba duwanda ya gama na shi tafi gida baban sai ce a raba din in an raba in ya rabu ai gobe za a dawo ko yawwa an dawo gobe baban ya ƙara ce mishi a zo a yi ya ce shi bai san da wannan ba malam ya ɗauke shi kawai ya buga uban da ƙasa uban ya tashi ya yan kwace kwace shi ya share jiki shi ba komai aka ci gaba da aiki ilai sannan sai ya aure rannan sun zo gona ya yanka ma ɗan nashi gonar shi suna gonan uban an zo aikin gandu an zo taya uban suna cin aiki ce ma ɗan yi kaza ɗan yace ba zai ba da uban ya maza kawai ɗan sai ya ɗauki uban ya buga shi da ƙasa sai ya ɗauko ƙota zai buga masa sai uban ya ce bai buga mu ƙota bai haƙuri Allah ya sa kun gane karatu abin da yake wa jikan nasa a bai buga mun kota ba ka gani kawai yayi kale shi haka ma yayi yanzu ne faru Mana tun a duniya Allah ya nuna su mene sakamako mun gano jama'a wannan kenan sannan abin da yasa in kana so Allah ya ma dukiyarka albarka wallahi ka dinga yawan kyauta wa iyayenka ɗaya daga cikin magabata yana tambayan wani yana cewa wai me kuke me kuke kirga mutunci a cikin ku aka ce wani yana da mutunci me ake nufi da wannan yace qala birrul walidaini wa islahun nas idan ka ce mutum mai mutunci ne shi ne mutumin da ke girmama iyayensa yace ma iyayensa biyayya da mutumin kuma da ya san mutuncin gyara dukiya. Mun gane wannan? Abu na biyar, ya kamata mu gane cewa biyayya ga iyaye yana daga cikin mafi falalan ayyukan nafiloli na ibada wanda muke yi. An gane wannan? Wani mutum ya wajen annabi Muhammad. Ya ce, Ya Rasulallah, na zo ne za mu tafi jihadi. Sai mu zana ta, a hayyin walidaka iyayenka guda biyu suna raye ya ce eh suna raye manzala ya ce to kuma gida fa fihi ma fajahid je kai biyayya kai mene je kai jihadi ga iyayenka naka jihadi shi kulawa da iyayenka ashe kulawa da iyayen ban jihadi ne ya fi ka fita ka je filin yaƙi a wata riwaya na manzo Allah ke cewa koma zuwa gare su dan ya zo labari ya ce dan ya zo tafiya jihadi iyayen shi ke nan musu dan kwal ya da shi ko jihari bai tafi da to yanzu wannan an kashe shi an mamu mutu ta dinga kela kuka aka ba manzon Allah labari ana ba manzon Allah labari sai kalli wannan sahabin yace mishi yace mishi ya kai wani koma zuwa ga iyayenka je ka sa su farin ciki je ka sa su dariya wannan shine jihadi a gare ka jama'a mun gane wannan wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi abin da ake nufi a nan jama'a duk wani kokarin da zaka yi a rayuwa wajen kyautawa iyayenka kai kokari kai wannan shine abin da zai tsaya a madadin yakin makiya abu na shida yana daga cikin abin da zai sa ka samu kubuta a duniya da lahira shin imaninka a wayi gari shine kai biyayya ga iyayenka mu duba labarin waɗannan mutane guda uku da suka je suka shiga cikin kogo ruwa ya zo ko ɗaya daga cikin su ya tawassuli yace na kasance ina da iyaye guda biyu sun kai matuƙa wajen girma babu abinci sai na je na nemo musu abinci na kawo musu ko na tatso musu nono na kawo wani lokaci iyalai na suna tsannin kuka suna so in ba su zan hana su sai na ba iyaye da sun ci sun koshi sannan ɗauka in ba iyalai na yace ya Allah in nayi wannan dan neman yardan ka ne Allah ka yayi mana abin da kake ci sai ga kogo ya bude gaba da shi ne kashi an fita me yasa saboda biyayya ga iyaye wallahi in dai kana so Allah ya yaye maka musiba ya yaye maka damuwa Allah ya masa na'anka albarka ka rika yawan kyauta wa iyayenka ai ko baka ce iyayenka sai maka addu'a ba sai maka addu'a su saboda tsananin biyayya saboda tsananin so da Allah ya sanya wa uba da uwa na ɗa sai ka sun hana idan su bacci ba za su roƙa kansu komai ba dan za su tafi a gaba su ya Allah ka taimaki wannan yaron Allah ka inganta mana rayuwarsa Allah ka yi mishi kaza Allah ka yi shi saboda ya ka samu ingantaccen rayuwa to ka kyautata musu zaka samu wani alkhairi insha Allah ta'ala abu na bakwai yana daga cikin dalilin samun karban addu'a duk wanda ke biyayya ga iyayensa in dai zaka buɗi baki ka addu'a ka ce ya Allah ba ni kaza ga mutum ne Allah zai baka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da wani tabi'i mai suna Uwais ubi ibn Amir al-Qarani mutumin kasar Yaman yace wani mutum zai zo muku da suna Uwais al-Qarani ya taba samun cutar kuturta amma ya warke dan inda ya rige bai fi kaman inda dirhami guda ɗaya zai tsaya yace mutum ne mai yawan biyayya ga iya ga mahaifiyarsa amma mujabu da'awa ne in yi addu'a Allah yana karba yace sahabbai duk wanda ya haɗu da shi a cikin ku to ku ce ya roƙa mishi gafara amma mai manzo Allah ce wa kana barran liwalidati mai yawan biyayya ne ga mahaifiyarsa a riwayar muslim ma cewa yake mutum ne wanda law aqsama ala Allah la abarra inda zai rantsuwa da Allah a lokacin damina yace wallahi yau gari zai kuma kamar rani sai gari ya kuma rani Allah ba zai kunyata shi ba inda zai rantsuwa a tsakiya ne rani ce za a yi ruwa irin na damina Allah ba zai iya tafi an yi amma ne sirrin yawan da'a yawan biyayya ga wane ga iyayensa abu na na ƙarshe zan tsaya akan shi daga cikin fa'idan biyayya ga iyaye shine yana daga cikin mafi girman sababin shiga gidan aljanna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa alwalidu awsatu abwabil janna shi mahaifi shi ne nan ƙofar tsakiya ta gidan aljanna. In ka yi musu ɗaya da biyayya ka shiga, in ka saba musu kuma me ka kulle wa kanka gidan aljanna. Hadisi ne ingantacce Imam Ahmad ya fitar da shi, haka nan Ibn Maja ya fitar da wannan hadisi. Allah ta'ala ya samu dace. Bayan wannan jama'a mu sani cewa haƙin iyaye babba ne. Dole ne ya zamto cewa daga cikin abin da za ka wa iyayenka na kyautatawa abu na farko duk wani abu da kasan zai cutar da iyayenka da ka yi shi daga cikin abin da za ka yi cutar da iyayenka akwai zagin su zagi ko ai yana da wahala mutum ya kalli ubansa ya kudduma mai ashar amma kuma za ka iya zuwa kana faɗa wa wani laifin mahaifinka mahaifin wallahi ya cika faɗa mafaɗaci ne ya cika ruwa nan yace kaza wannan zagin shi kake yi to wannan abin da kai Allah ya fi nema albarka gulban shi kai zagi in ya ji dadi manzo Allah me yace wala ana Allah man la'ana walidayhi Allah ya tsire wanda ya zagi iyayensa Allah ka tsare mu babi na biyu shine kuma da gangar ka yi ka zagi iyayen wani su masu zagi naka ka ka jawa kanka annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya nuna cewa Allah ya tsine wa mai zagin iyayensa sai suka ce sabai suka ce rasulullah yanzu mutum zai zagi iyayensa to zai ka bare kuwa yaya abin yake ce shine mutum ya zagi uban wani ya san shi ba za a zagi nasa ba ruwan sa sai a zagi nasa iyaye kaga ya jawa kansa musiba ya zagi iyayensa ke Allah ka tsare mu bayan wannan mu sani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana dukkanin wani nau'i da cutarwa ga iyaye duk kalmar da za ta misali na fuka ce maka wani zo mu je ka raka da wuri kaza ka riga ka gaba shiryawa tsaf idan zaka je wajen kaza idan zaka je wajen wani abu muhimmanci ce maka zo mu tafi wuri kaza ko irin shine uffin din ai kada kai haka ko ka bata rai da fuskar shanu ina mota yake ka tuka motan ka tuka mota yake ka magana ka kula shi wai ka gana fushi har ya gane cewa kai wai kana fushi da shi ne a matsayin shi na mahaifinka wallahi tallahi ka cutar da shi rayuwarka ba ta yi kyau ba Allah ka tsare balle sana kuma uwa Allah sai ki uwa ita kam dama wai ai ba kirga ku ido wa karaina kuma haƙƙin uwa ninki uku ne akan na uba ita baka farainawa kuma shi uba saboda in ya ga dama akwai tsumagiya ko akwai fushi amma ita uwa lallaba take yi to amma an tambayi wani yace ya rasulullah wai wa ya fi cancantan in kyautata wa zamantakewa a rayuwata ya fi kowa jin daɗi na ya more wa dukiyata da abin da yake shi ya ce mahaifiyarka ki sewa ki mahaifiyarka sewa mahaifiyarka sewa ki sannan ku ji farin can ba sai mahaifinka ba sannan sai mahaifinka kaga ba ma hada ba Allah ka tare ni Allah ka wani kun ciyayewa bayan wannan jama'a duk abin da ka mallaka a duniya na mahaifinka ne bila wasifa wani ya ba ya ba mahaifin shi abin nan kyauta abin nan bashi mahaifin ya kibiya ya kai shi tsara wajen manzo Allah ya rasulullah na ba bana bashi kuma ya kibiya na ce je ka zo je ka zo da mahaifin naka sai da ka zo ga manzo Allah ce haka ne eh sai kan ɗaya fito yanzu yaya ki dai idan ma yana sa a karɓa masa bashin sa ne sai manzo Allah ce to ai kai da abin da ka mallaka dinnan uban kai to yanzu yaya kai da kaya shi sa idan uba ya kashe ɗansa ba a mai kisati a ce shi ba za a kashe shi ya kashe banza ai kwari a yo kai da kada naira goma sai ka je ka sai milkus ka sha sai me ina tambayan koyi naira goma ce taka kai kai wahala kai sana'a ka same ta sai ka je ka sayi milk ko ka je ka dan sayi ko je ka sana naira 20 eh sai ka sayi kiwon naira 20 misali ka shanye akwai wanda ya sai ki maka dan me babu haka yake a musulunci shi sai aka ce la qawada fil walidai ba a yin ramukon kisa akan iyaye in ya kashe da shi kenan ba ko bai kayan sanya kashe ba ku sai dai malamai suka ce ya halatta uba kafin ka ci minti na wajen mukaddima a kafin ka ci minti na wajen mukaddima gaskiya ne yawwa a ya kamata su iyaye yayin da su ɗauki dukiyar ɗaya malamai ka shafa shar'i kamar haka na farko kada ka ɗebi abin da zai zama akwai cutarwa a dukiyar ɗanka amma in dai yake maka je ka ɗebo mun kaza ka kawo mun kana da shi to dole ne ba maganar musabi bane ba ka ce ba wato ai ya ƙare ƙarya kai wallahi sai Allah ya nuna maka karshen ka an dinga jirartan ka da musibar za ta cinye wannan abin kenan a iska ba za ka amfani da shi ba kai ma ya zama abin da zai dauka kai ya zama ku cutarwa abu na biyu kada ya zamto ya ɗebi abin da yana son ya wadata kanshi da shi ne mun gane wannan a duk abin da zai ɗiba in dai daidai bukatar sa ne ba matsala an gane wannan ai sannan kuma kada ya zama ya kwashe dukiyar din ya raba wasu an gani amma in ba maka ce maka je ka dauki kaza ka raba ma wani da wani da wani ya zama dole kai in dai maka cutarwa ba ka da damun ka ce a a kan me mahaifiyarka ta ce maka wani yi je ka sa mai ka dauki ni kai ni Kaduna kan ma ka ji wani dar ka ce wai to ai yanzu ina zan samu kuɗi can ta matse ma eh duk abin da zaka je ka sayar ka nemo kuɗi ka nemo kuɗi ita kace ina kai a cikin tafsirin ibnu kasirin har wani hadisi ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai wa iyayenka biyayya kai ko da sun ce maka ka dauke ka fita su daga wannan duniyar ne idan kana da hali kai ko suka ce maka suna son ka fita daga duniyar nan gaba daya ba su a ganka a duniyar ka fita ka koma ta duniyar da rayuwa in kana da hali ne kai in ji manzo Allah saboda tsannin biyayya ga suwa ne iyaye ka gane haƙin yana girma jama'a ina fata mun gane wannan wannan kenan a lokacin da suka malam akwai miti hudu na yawa ai ka abun kuna kallo ya ku dai aboki na ne an gane wannan ai yawa daga cikin mafi girman sabo da dan adam zai yi shine saba iya kamar da ka magana an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ko yana da bada labari ba na ba ku labari game da mafi girman zunubai ba suka ce ba mu labari ya manzo Allah ya ce na farko ishraku billah shine ne shirka shirka haƙƙi na biyu na iyaye kar ka saba musu sai manzo Allah ya ce wa uqul walidai ya saba wani iyaye iyaye nayi magana a baya ka kumanta nayi muku maganin cewa dole wannan abin da za ka yi sai ka tuba ma Allah ka ce ka janye sannan Allah ya fi maka amma din cewa kawai na bari na bari shikenan a zulmi yana nan akan ka sai an tuba Allah ka mu ikon tuba sabawa iyaye kashi biyu ne akwai sabawa iyaye da rance da kuma aiki kowanne cikin guda biyu na haramun ne abu na farko shine mun ambaci wancan ɗayan zagin su abu na biyu shine mene daga musu murya ba a san mahaifinka yana magana kana daga musu murya mahaifinka yana magana ana san murya ka zama kasa da tashi wane zo mu tafi wuri kaza je ka sayo min kaza zo ka bani bayani to a dama da aka yi ga bayanin nan dama ana son yi bayanin saboda gashi to sun rance baba da muka je kaji a to a ne yanzu ba san da rufi mun gane wannan ko kuma zama kana magana saboda wai kai mai kuɗi ne Allah ya baka dukiya ka zo kana zuwa kan kujera mahaifin kai yana ƙasa ko mulki kana ko mulki kana mishi wani maganganu yanzu ya ce maka to muna roƙon dai amma mutanen buhon gaskiya ba hali kai ba wai ka ɗauka wai gwamnati wai komai kawai ku kun ɗauka gwamnati kawai komai ana mutane abin da aka dama ne ai abin a tsare ki ai yawwa a ina a ka lalacin kai haka Allah ka tsare mana imani wannan saba iyaye ne an gani abu na gaba shine saba musu hanyar mene aiki harara ka haru mahaifiyarka ko mahaifinka haramun ne saba iyaye ne ina fata an gane wannan abu na biyu fifita waninsu a kansu kana da mahaifi da kanin da yawan mahaifi kanin mahaifi amma saboda wancan ya fi naka kuɗi sai ka ce ai ni dan wane ne sai ka zaɓi mai ɗan kuɗin mai ɗan sa ɗan sutura mai kyau ɗan hawa mota ta ai ai shi ne shi ne baba na ai ai shi ma biya mu an shi biya mu kuɗin makaranta amma ba shi bane mahaifinka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa la'ana Allahu man tawalla ghayra mawali Allah ya tsine wa duk mutumin da ya jibinci waɗanda ba su suka yantar da shi ba kai mahaifinka ne ga wani mahaifinka ce wani mahaifinka Allah ya tsine wa albarka abu na uku rashin girma masu eh ka zai kallon mahaifinka matsayin wani kaskantacce kawai in yana zaune a wuri kana zuwa suka zuka kaya mishi aka kerere a kai ma zaune mana mun gane wannan ne ba mu ce ka zo ka tsuguna wa mahaifi ba tsugunawa wajen gaisuwa haramun ne a musulunci amma gaisuwa da ta fi kowace gaisuwa a musulunci ita ce mene ka shigo daki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam sai ka zauna baban na kwana ai na ga ai yayi ko ai ka sami shi a zaune kai sallama dace asalin abin da musulunci ke kai sai ka zauna sai ka gaishe shi ai gaisuwa ta al'ada wacce aka saba ai yayi ko kaga nan ba tsugunawa kai masa ba Allah ya sa mun gani yawwa abu na hudu kada ka kuskura hannunka ya taɓa jikin mahaifinka so na sun ka ya buge ka ko ya kawo maka duka kace kai ma za ka rama ana san ko ba san kai ana san mai kashe iyayensa ba ni yaro akan kashe iyayensa yayin ka su da wuka ce ba wai da jarra ni kula ba dawo shi ne ya ya ya shawo shayi shayi mana akwai wanda ke mamu labarin malam wallahi zana ma shi sai ke dukan da yake mata wai tana mai raini ga labarin da malam Abdullahi gadan kai ya bada a wannan azumi uwa ta zo tana kuka da hawayenta wai ɗanta ya ce in ta dafa abinci kun ta ba babanta ta ba baban shi wai baban shi ma zaune ne kawai yana zaune baya ajin komai baya ajin fari balle na baki sai dai a kawo kai a bashi ai ya tashi nema to kai da kake nema kai kai waye kai kai fa kayan shi ne ko kuwa kuma na rantsi da Allah in mahaifinka ya ɗauki dukiyanka ya cinye duk duniya ba ne sai ya kawo ka wannan haƙi akwai Allah ka shirye da mu bayan wannan jama'a la la la la abadan daga cikin hadarin sabawa iyaye jama'a shine Allah ta'ala zai nisanta mutum ga barin shiga aljanna kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yadkhulu jannata aqun mai saba wa iyaye baya shiga aljanna jama kun ji wannan zancen injuwa injuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan mun yi magana akan fushin Allah da zu ba sai mun maimaita wannan ba ina fata an gane wannan bayan wannan abu na uku shine ranan alkiyama Allah ba zai kalle ka ba duk wanda Allah ya kalle shi a ranar alkiyama ana sa rai zai samu rahama Allah amma Allah ba zai kalle ka ba a ranar alkiyama hadisin Imam Nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane uku Allah ba zai kalle su ba a ranar alkiyama Allah ba zai mu kyakkyawan hisabi ba daga cikin waɗanda manzon Allah ya ambata yake cewa al'aqul walidai mai saba wa iyayensa Allah ka tsare mu ina sani bayan wannan sai wani hadisin da Imam Ahmad ya rawaito har ila yau Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mana cewa saba wa iyaye yana jin saukan bala'i ga mutum da su su cewar rayuwa wallahi malam mu mun ga ayoyi iri iri kuma muna bin har yanzu akwai waɗanda muka sani a unguwar mu a yankunan mu sun saba wa iyaye akwai wanda shi barawo ne yana yawan shiga ɗakin uban ya markata ranar uban sun tafi kwatano ya je ya dawo ya ɗan samfar laisaka ya shiga ya satan ya haura ta filin sai ya gan shi sai ya kama kafan nan shi kawai abin da ya kawai ya tokar baban baban kawai ya bari a ƙasa ya ce Allah ya tsine maka wani wallahi har yanzu yana nan sai da shishulushu sai dai yawo yana tangal-tangal baya azumi ku zo ka ta kama ko ta kama ba ba kuma wani abin da idan mahaifin ya riga ya mutu kafin tuba muna da waɗanda har ila yau suna sifantuwa ma da addini amma ma sun cewa Allah ya tsine maka wani kuma tsine tana tana aiki za ga mutum duk abin da ya taba baya albarka to wannan yana da cikin musiban saba wa iyaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani zunubin da ya fi cancantan Allah ya gaggauta wa wanda ya aikata shi a kuba tun a nan duniya duk da irin masifa da bala'i da Allah ya tanada masa a lahira kamar irin abin da ya shafi saba wa iyaye da yake zumunta. Allah ka gani hadisi ne ingantacce Imam Ahmad Tirmidhi suka rawaito shi bayan wannan jama'a hadisi da tsaya akan sa shine hadisin da Ibn Abi Asim ya fitar a cikin ainihin wato sunan abin nan dinsa yana cewa daga cikin musibar da zaka samu ya saba wa iyaye jama'a shine salatatun manzo Allah ya mutane uku la yaqbalu Allahu minhum safwa wala adla Allah baya karɓan aikin nafilin su na farilla. An gani? Da gaske akwai aqun mutum da ke saba wa iyaye. Shi yasa da ce ka zo kai ta nafiloli. Kai kai abin da za ka yi ma Allah ba zai karɓa ba. In dai kana saba wa iyaye. Na biyu shi ne mannan mutum da ke yi mutane gori. Ya ba da kuɗin aikin addini. To son ka gina masallacin ma. Ai abin da na bada ya fi na kowa yawa. Ai ya ka barar. duk aikin da za ka yi Allah ba zai karɓa ba saboda gori na uku shi ne wane mukazzibun bil qadar mutum mai yake yake ƙarya ta kaddara ina fata mun gane wannan duk waɗannan haƙoƙi guda biyu na iyaye kun ji suke rasa kun ji amfanin biyayya ga iyaye kun ji kun haranci mene sabawa iyaye ka duba haƙoƙin iyayen ƙwaya biyu ne amma ku duba rasan da suka yi dama ban faɗa wa mara biyu ba na ce zan zo dai mu da yayi abin da ya samu bai yi wa a ce lokaci guda a haɗa haƙoƙin iyaye in ba labari zai kama akan shi jarida ba zai wahala a ce a yi haƙoƙin iyaye akan yaya haƙoƙin yaya kuma akan wane iyaye da ka insha Allah ta'ala za mu samu wani lokaci sai mu zo mu yi bayani kuma akan haƙoƙin yaya akan suwa akan iyaye insha Allah ta'ala muna fata abin da na faɗa ya zama daidai Allah ya sani kare a cikin lada na'am
maganan biyayyan iyayen malam ya ce wadda ga ainihi zai mai biyu ya tsaye biya ba a ma iyayen gaba a kan galau ana samun canji a kan haku ba a samu a ana samun kai ba ka'ida ba ce ba ka'ida ba ce abin da muka yi magana mun ce ne yawanci akan samu amma ba tabbas bane akwai jarrabawa ta rayuwa kai kai wa iyayenka biyayya amma sai Allah ya jarce ka din fitinan nan da kabi da Allah ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna to fitina kenan ai an gane wannan yawwa amma in baka so danka yi maka taba maka to ka zo ka ji haƙoƙin ƴaƴa kan iyaye daga nan ake barin asalin zancen Allah ka datar da mu abin da na faɗa ya zama daidai Allah sani tare a cikin lada wanda ne kuskure Allah ya gafarta mu ni da ku bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana duk abin da na faɗa ya zama alkhairi Allah ya ba ku ikon kiyayewa wanda na faɗa na kuskure kuma Allah ta'ala ya kada ya ba ku ikon kiyayewa Allah ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka malam da alkhairi akwai tambayoyi guda biyu ko uku da malam zai iya amsa saboda lokaci insha Allah ta'ala tambaya ɗaya biyu zuwa uku insha Allah wannan ga tambaya ta
kun yi kake ji na'am
Bismillah.
to a ga man rabiya ce lokaci yayi
za ka ballo shine ayi gibin da aka samu eh gaskiya ne amma tun da kai wannan bayanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min abaril bir yana daga cikin cikamakon biyayya ga iyaye an yasila ar-rajulu ahla wuddi abi mutum ya sadar da zumuncin abokanan mahaifin mahaifinsa idan ka san wani abokin mahaifinka ne ko da bayan ya mutu dole ka dinga zuwa kana gaishe su ka dinga ɗan yin cefane kana ɗan yin abubuwa ka mai ɗinki ka mishi kaza kana zuwa kana mishi biyayya to shi ne ka cika biyayyan da Allah ya ɗaura maka nawa na iyayenka in baka yaka baka cika ba akwai akwai tawaya har iya har ila yau ina fata an gane wannan wannan hadisi ne kuma ingantacce mali an gane ko na'am a'a addu'a ai cewa kai Allah bai ce in mutum mutu ba ai cewa kai kawai wa qur rabbi irhamhuma ma'ana kai kai haka yawa sai kafanta dama matsalan guda ɗaya ce mana rashin fahimta wani lokaci ita addu'a ko ba komai in kai ta ibada ce kai Allah ya baka lada ka roƙa wani malaku su roƙa ma kuma roƙawa wani sanadi ne samun kai ma taka ta samu karbuwa shi yasa duk wanda yake kima ɗan uwansa addu'a yana yau kasan mugunta ne in kana neman wanda ya fi kowa taɓewa a cikin mutane shi ne mai hasara mai hasada shi cin gyaran Allah yake haba Allah haba Allah ya aka ba wani Hmm? me yasa ba a nemi shawara mu ba a wani kan ya cewa mu wallahi inda shawara ake nema wajen bada arziki da ba za mu ci a ba wani wannan ya kai mako makora wajen hasara ke kai Allah ka mana tsari Hmm. a kwarai da gaske ai dole ne ko suna raye ko ba sa raye addu'a ta zama wajibi a kanka ai abin da yasa a abin da yasa ai mahaifinka zai iya riga zaka iya riga mahaifinka mutuwa kaga kai in ka je a littafin ka na hisabi da ayyukan alkhairi baka da biyayya baka da wannan biyayya ne addu'a ga suwa kuma Allah bai ce in sun mutu ba wa qur rabbirhamhuma an ce kawai sun tsufa ne dama ko da na fi kaya kai ya fara tsufa ko shike ne kai ta addu'a kawai malam shi yasa da nagari baya yin sallan farilla bi mai iyansa addu'a ba wallahi malam da nagari dai Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa bana taɓa yin sallah in idar face sai na roƙa wa kaina da iyaye na Allah ya gafarta musu wannan haka ya kamata da nagari ya zama Allah ta'ala ya dace da mu.
mun ci tambaya biyu saura ɗaya
Allah To, ta'ala alhamdulillah ina da shi kenan insha Allah Na'am? To alhamdulillah babu ku?
insha Allah To alhamdulillah.
Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya cikan mahaifa Allah ya ƙara mana ilimi albarka Allah ta'ala ya sa mu amfani Allah ya sa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ci Allah muke roƙo ya mana ainihin ah, haɗaka cikin gidan aljanna akan wannan aiki yanzu za mu saurari jawabi daga shugaban kwamitin masallaci Alhaji Yawan Gonji Mare Bismillah Allah ya shi ka.
Ina gobe da wani.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم malam bukari malami Allah ya sa ka da alkhairi Allah ya cika mahaifa Allah ya sa wannan dukkan aiki na alkhairi da ake yi Allah ya sa da su da shi a ga jama'a da ke raye ubangiji Allah ya sa karɓar da ita lafiya a zauna da ita lafiya Allah ya ba da ikon masajiyayya a matasa Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa a irin waɗannan ayyuka da kuke yi don tsakani da Allah masallacin nan da yana magana to babu wani abu babu wata kwamiti da ayi a masallacin wadda zai yaba ya girgiza irin kwamitin matasa saboda duk lokacin da kuce za a yi wani abu na addini a masallacin sai kaga ya fifici namu na dattawa da za mu ce za mu saboda haka Allah ya ƙara ɗaukata Allah ya muku albarka Allah ya shiryar da mu gaba ɗaya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mu wani lafiya Allah ya ƙara mana himma ya ƙara mana takawa da ikhlasi Allah muna roƙon shirka karama da gausa wanda ya sani da wanda ya musani ba Allah ta hana ma'aikata mu Allah ta kiyashe mu albarkar shi muna roƙon Allah ya ƙara mana takawa da ikhlas Allah ya ƙara mana takawa da ikhlas Allah muna roƙon ka ka ba mu aljanna fi dauki da rahamanka Allah ka raba mu da azabu Allah muna roƙon ka ka ba mu aljanna fi dauki da rahamanka Allah ka raba mu da azabu Allah ya saka da alkhairi Allah Allah ya ƙara hasken makaranta, Allah ya ƙara ɗaukaka ya ƙara kuɗi. Mun gode ƙwarai assalamu alaikum.
Allah ya saka da alkhairi, Allah ta'ala ya fara maka lafiya kuma Allah ta'ala ya sa ka lafiya. Yanzu za mu saurari jawabi ne na shugaban kwamitin matasa ko kuma godiya daga bakin shugaban kwamitin matasa malamin Musa Hussein.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Malam kuma da wani a madadin gwamnatin matasa gaba ɗaya muna mai gwamnatiya gare shi ga wannan gayyata na mu da amsa ga wata mana da ma'adara mun gode Allah ya shaka da alheri Allah ya sa ya ce a gida Allah ya cikin iyaye Allah ya barci iyaye bayan haka muna ƙara muku godiya da dukkan al'umma da su yi kakacuwar muhadara Allah ya sa da alheri Allah ya mai kowa gidan sa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da saura Allah ya sa amfani duniya da ƙasa bayan haka kwamitin matasa mun gabatar da wani muhadara mun gora musamman da ake da ke kawai shi ne muna da bukata guda ɗaya zuwa akwai